الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر الإسلام والمسلمين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وقال عن تراه فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم يعني نفسه وقال في رواية الكلب يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس, دنس الثياب وقال سعيد بن جبير كان الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب وقال عكرمة لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة وروي ذلك عن ابن عباس واحتج بقول الشاعر وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع وهذا المعنى أراد من قال في هذه الع... في هذه الآية وعملك فأصلح وهو قول أبي ر... وهو قول أبي رزين ورواية ورواية منصور عن مجاهد وأبي روك وقال السدي يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لطاهر الثياب وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب قال الشاعر لا هم إن عامر بن جهم أو ذم هجا في ثياب دثم يعني أنه متدنس بالخطايا وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب وصف الصالح بطهارة الثوب قال امرؤ القيس ثياب بني عوف طهارة نقية يريد أنهم لا يغدرون بل يفون وقال الحسن خلقك فحسنه وهذا قول القرطبي وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لا تكن ثيابك التي تلبس لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه وروي ذلك عن سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر وقال أبو العباس الثياب اللباس ويقال القلب وعلى هذا ينشد فصلي ثيابي من ثيابك تنسلي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته na gode wa Allah maɗauki da ya sake haɗa mu a wannan safiya ta talata 29 ga watan Muharram a shekara ta 1440 hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine tara ga watan goma wanda ake cewa Oktoba a shekara ta 2018 a lissafin da ake kira miladiya a darasinmu na 57 kenan ku? na'am darasinmu na 57 a karatun littafin izafatul lahafan fi masaidi shaitan na malam ibn qayyim jauziya rahimahullahu tabaraka wa ta'ala kuma muna babi na tara babi na tara da yake magana akan a tsarkin zuciya yadda za a tsarkake zuciya daga ƙazantatta da dukkan najasa to malam ya shiga gonar malaman tafsiri ya shiga gonar malaman adabi da larabci na kalto dogon zance daga malam alwahidi akan ma'anonin wasu kalmomi da ya amfani da su duka dai yana koma ne kan faɗin allah maɗaukaki wa baka fatahir tunda ana zancen tatsihiri tatsihiri ma'ana tsarkakewa to tsarkakewar nami tunda Allah madauki ya ce wasu ya baka fatahir kuma an samu riwayoyi daga malaman tafsiri can daga cikin magabata kenan a waɗanda suka fassara thiyab dinnan da cewa ana nufin zuciya ko ana nufin ran ko ana nufin jiki to akan wannan ne malam ya buɗaɗa ya shiga cikin littafan tafsiri ya kawo mana littafan tafsirin su ma suna masu istishhadi suna kafa hujja da waƙe na larabawa akan tabbatar da cewa abinda ake nufi da siyab shine a ainihin jikin mutum ko ran mutum duka abinda yake so shine ya tabbatar da cewa idan a larabce ana kiran ran mutum ko jikinsa a matsayin siyabi to a fassara wannan aya wa siyabaka fatahhir maimakon mu ce tufafinka ka tsaftace duk da zahirin lafazin zai ɗauki wannan to tunda an samu wasu da suka fi mu ilimi daga cikin magabata sahabbai da tabi'ai sun fassara da cewa abinda ake nufi da siyabun nan shine qalbu ko nafsu ko badanu ko jismu to in muka fassara da wannan zai dace mana a wannan babin saboda abinda muke tattaunawa akai kenan an fahimci abu insha Allah shine asalin zancen da kuka yasa ya shiga cikin wannan gona ta malaman larabci da adabi mun tsaya akan baitin shammakh wanda muka ga muka yi magana a kansa cewa wasu malamai sun ce ba na shammakh din bane za mu tashi kan baitin antara wajen koma shu'ara alhanna jahiliya dama shi kafa hujja da baitocin waƙe yana cikin abin da malamai suka saba ne ka koma tafsirin tabari cikin kowane abu in ya zo kansa don shi yana fassara alkur'ani da abin da yake ya bayyana gare shi na zahirin lugar larabci sannan kuma yana kafa hujja da ma'anar ƙur'ani daga fassarar sahabbai kafin fassarar sahabbai ma daga ayoyi sannan sai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fassarar sahabbai da tabi'ai to duk a cikin hakan kuma yakan kafa hujja da baitocin waƙen larabawa domin da yaren larabawa a waƙensu ake gane me suke nufi da wato yarensu ko in ce kalmominsu da suke amfani da su zai da aka ce maka kowa ka tambaye shi nan mai farkon koyon larabci da ka ce thawb me zai ce thawb sai ce tufa ko ba haka ba to an samu daga sahabbai sun fassara thawbun nan da me jiki ko zuciya to kuma don ka yadda da wannan sai a ce ai waɗannan manyan malaman daga cikin sahabbai ba kuskure suka yi ba domin asalin a larabci ma akwai inda ake ce ma siyabun a kira shi ma'ana ake ake kiran jikin mutum ko zuciyarsa ko ainihin kansa a kira shi da sunan mai siyabi to shine sai yasa ya shiga cikin waɗannan abubuwa ba wani abu ne sabo ba a addini duk a cikin ilimin addinin ake domin in ba adabin larabcin da sanin larabcin ba za a san me ake nufi da wasu kalmomin baballantana a sa su a yi tawzifin su a inda suka dace don a gane qur'ani ko a gane hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ce qala an tara فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم فشككت لن أي فقصدت سيني ني ني ننفي ne kaman ka cin za ka yi harbi ba kana saiti ba to nan saitin nan shine fashakaktu kai ka dauka kokonto ake zance to ba zancen kokonto bane kaman mutum zai jifa yayi aiming in ji bature ko ya auna yawa sai na auna bin rumhil asammi thiyabahu ma'ana fashakaktu thiyabahu bin rumhil asammi sai na auna jikinsa ina shirin harbawa da me nake shirin harbawa bin rumhi da mashi mashin kuma al'asammi mai tsananin kaifin da baya mai nufin abin da yake so ya cimma ma'ana idan aka kai hari da shi kamar da kuke cewa ga yawa jini na wuce a takobi ko to a mashi shi kuma haka ake cewa wato wanda in ya cimma abin da yake so to sai ya kai masa ma'ana sai ya sai ya huda shi sai ya kashe idan jiki ne asalin al'asammi shi ma daga samim daga sammama abinda in kai kai kasdi kai niyya kake so ka cin masa laisa alkarimu ala alqanabi muharrami to kun ga nan asalin abinda yake so ya faɗa tun a baitin abin nan sadrun baitin ne in da kusan ka'idar larabci baiti ai yana da sadr yana da ajiz to sadrun baitin anan hujjar tamu take fashakaktu bin rumhi asammi thiyabahu thiyabahu nan yana nufin ai nafsahu yawwa lokacin da ne da na kai hali ina aunawa ne dan in samu jikinsa kaga ba ba tufa kawai ake nufi anan ba duk da ya ambaci thiyabu shikenan abin da yake so ka gane a wannan baitin sannan shi laysal karimu ai mutum mai karimci a ba abun haramtawa bane alal qana akan mashi alqana shi ma wani suna ne daga cikin sunayen mashi yau dan haka mutumin da yake mai daraja babban mutum ba abun a haramta masa bane amfani da mashi ma'ana abu ne da an saba da shi kowa ya iya ƙwararre ne ba abun wasa ba ne ya'ani nafsahu me yake nufi da nafsahu nan ai thiyabahu wannan thiyabahu da ya faɗa to fassara ta ita ce nafsahu ma'ana fashakaktu bir rumhil asammi nafsahu an gane wannan wuri tsaye wa qala fi riwayatil kalbi a riwayar kalbi ta fassarar su ma wannan aya da muke magana duk dai ana kan maganar fassara wa thiyabaka fatahhir sai ce abin da yake nufi la taghdur kada kai yaudara ka ci amana fatakuna ghadiran danisa thiyabi sai ya zama an dauke ka a matsayin mayaudari mai kazanta tufa ma'ana mutumin da yake zuciyarsa ba mai kyau ba nan danisa thiyabi ba ana nufin mai dattin kaya ba ana nufin wanda zuciyarsa ba ta da kyau saboda me asiyabin anan abinda ake nufi da shi shine jiki ko asali ko wato zuciyar mutum insha Allah ana fahimtar abu ya kawo alama ta bakwai yana cewa lam aqif ala hadhihi riwaya bai samu wannan riwaya ba a cikin binciken da yi yana cikin tafsirin tabari a ban sani ba ko kuskure masa yana daga cikin abubuwan da malam tabari yakan kawo a cikin tafsirinsa na irin na riwayar kalbi daga cikin malaman tafsiri wa qala sa'id ibn jubair malam sa'id ibn jubair shi ma ya ce a cikin ɗaliban ibn abbas sa'id ibn jubair manya babba ne a cikin su yace kana rajulu mutum ya kasance idza kana ghadiran in ya zama mayaudari ƙila ana ce da shi da ni sufiyabi mutumin da ya sa tufafi ƙazantattu ma'ana mai ƙazantattufa amma abin da ake nufi da siyab a nan shine mai mai mummunar zuciya wa khabithu siyab ana kiransa kuma mai dattin kayan har yanzu duk abin da ake nufi dai zuciyarsa marar kyau ce ba zancen kayan ake ba don haka dai ashe a lugar larabci haka nan a gun manyan malaman tafsiri asiyabun nan yakan zo da ma'anar mai zuciya da ma'anar jiki da ma'anan nafsu wato haƙiƙanin mutum gashi nan baitocin nan da magana waɗannan manyan malamai ta tabbatar da haka wa qala ikrimatu a cikin ɗaliban ibnu abbas har yanzu akwai ikrima shi ma yana cewa la talbas thawbaka ala ma'siya kar ka sanya tufafinka akan saban Allah wala ala fajratin ko akan wani abu na fajirci yawa shi ma abinda ake nufi da wannan kar ya zama ka siffantu zuciyarka ta siffantu da siffata saban Allah ka rika aikata saban Allah da zuciyarka saban Allah da gababban jikinka ko wani abu na fajirci waruwa ya zalika an ibn abbas to da matan da dalibansa ne ai ba mamaki an ruwaito wannan daga abdullahi dan abbas wa tajja bi qawli sha'ir har ya kafa hujja da fadin wani daga cikin mawaka shi ma yana cewa وإني بحمد الله لو لا ثوب غادر لبست ولا من خزية أتقنع أو رواية ولا من ريبة أتقنع يأتي وإني بحمد الله أيني الحمد لله إلين كما متين يتي أي باما شقا كذا إلين بيان tsarkin kansa inda a waƙe masu waƙa suna irin wannan zancen ko ba haka ba yace wa inni bihamdillah aini na gode Allah cewa la thawba ghadirin labistu ni ban sa tufar mai yaudara ba ma'ana hali na ba halin mai yaudara bane wala min khizyatin ataqanna kuma bana lullube jikina da kaskanci a wata riwaya da riba riba ana nufin kokonto yawa khizyin dai jikin asalin khizyatin ana nufin alkhizyu mun san alkhizyu kuma shine kaskanci da da binnan kuma da lu'um mana mutum ya zama cewa ba mai daraja ba ne ba mai kirki ba don haka la sauba gadirin labistu ni ban sa tufar yaudara da cin amana ba wala min khizyatin ataqannu kuma ba na lullube jiki ataqannu shine ka lullube ko kanka ka rufe yadda ba za a gane ka ba to wannan ban yi da kaskanci ba kun ga dai nan menene asalin shaida anan la thawba ghadirin labistu ban sa tufar a yaudara ba me ake nufi da tufa anan ni ba mai yaudari bane an fahimci wannan shi ma duk da a cikin baitoci da za su nuna mana wannan ma'ana da malam ya ambata wa hadha al ma'ana yace wannan ma'ana arada man qala fi hadhihi al aya wanda dangane da wannan aya a cikin malaman tafsiri ya faɗi wannan zance abin da yake nufi wa amalaka fa aslih ma'ana waɗanda suke fassara wa thiyabaka fa tahhir to suna cewa abin da ake nufi da wa thiyabaka fa tahhir fa amalaka ko wa amalaka fa aslih ma'ana aikinka ka gyara shi duka dai ana koma zuwa ga me gyaran zuciyar da gyaran jikin wa huwa qawlu abi razin wannan daga cikin qaulin abu razin a kamar yadda ya kawo a lamba ta biyar ya ce ƙaunar abi razin rawahu ibn abi shaiba fil musannafi wa zada har ya ƙara da cewa fakana rajulu idan kana hasan al'amali ƙila fulanun tahiru thiyabi ga wannan yana nuna mana fassarar thiyabin ana nufin aiki kuma har yanzu mana aikinka ka tsabtace shi ka gyara shi kenan ya zama ka yi shi mai kyau aiki mai kyau ko shine wanda aka yi shi da ikhlasi kuma aka yi shi akan sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine sai ke cewa fakanar rajulu mutum ya kasance idan kana hasan al'amali in aikinsa mai kyau ne ƙila akan ce fulanun aiwa ne tahiru thiyabi mai tsarkin tufa ne mana kayansa masu tsarki ne ana nufin aikinsa mai kyau ne ya rawaito wannan min tsariki ibn abi shayba rawahu ibn abd albar ko fi tamhidi wa rawahu ad-dinawari fil mujalasa وابن جرير في تفسيره وزاد وكان الرجل رواية ابن جرير يا قال دا وكان كنا دشي وانا دغ من كيكرا دا باكو دشي اه طيب yace wa kana rajulu idza kana khabith al-amali idan mutum yana da mummunan aiki wato aikin sa marar kyau ne qalu sukan ce fulanun khabithu thiyabi wani ai mai kazanta tufa ne ko tufarsa kazama ce ko shi kazami ne abinda ake nufi dai ba shi da aiki mai kyau wa idza kana hasanal amali in kuwa mai kyakkyawan aiki ne qalu fulanun tahiru thiyabi sai a ce wane mai tsarkin tufa ne wa azahu fi durril manthuri malan asyuti ad-durrul manthur ya nasabta shi li abd ibn humayd ya ce yana nan a cikin tafsirin abd ibn humayd wa ibn al-munzir da kuma ibn al-munzir wanzur al-awsat to ne dai abin da ya ambata mana shi ne can ƙasa mu koma can sama ya ce wannan fassarar ta abu razin bayan ita kuma sai ke cewa wa riwayatu mansur an mujahid abu razin akwai mutum biyu akwai daga cikin sahabbai akwai kuma ɗaya tabi'i a tabi'in la'alla shi ake zance a nan shine mas'ud ibn malik yawwa an mujahid mansur nan shine mansur ibn al-mu'tamir yana riwaya daga mujahid mujahid ibn jabr dalibin abdullah ibn abbas wa abi rauqin da kuma abu rauq shi kuma shine atiyya ibn al-harith atiyya ibn al-harith daga cikin tabi'ai shi ma yake shi ma malam tabari ya ruwaito akwai ni isnadi da ya saba ruwaitowa daga ibnu abbas ta hanyar sa duk da mai rauni ne saboda wasu daga cikin masu isnadin amma dai abu rauqin mashhuri ne a cikin tafsirin al-imam tabari abu rauqin kuma kamar da ambata mana shine afiya ibn al-harith a cikin tabi'ai malam ibnu hajar yace yana cikin tabaqa al-khamisa qala as-suddi abdurrahman ibn abi karima ko abdulkarim ibn abi karima abdurrahman kai ibn abi karima shine as-suddi yana cewa yuqalu lirrajuli idza kana salihan idan mutum mutumin kirki ne larabawa sukan ce innahu la tahiru thiyabi mutum ne mai tsarkin tufa wa idza kana fajiran in ko fajiri ne suna cewa innahu la khabithu thiyabi duk da ya nuna mana wannan ma'ana yake ta kawowa qala sha'iru ya sake dai kafa hujja bayan wannan maganganu da magabata da baitocin waƙe na wani mawaƙin daban yace lahumma inna amir ibn jahmi awdama hajjan fi thiyabin dusmi yace lahumma lahumma na ana nufin allahumma yana ga cikin sigogin faɗin Allahumma domin asalin Allahumma malamai laraba suna cewa abinda ake nufi da ita asali in ji malaman kufa da malaman basra da suka yi saɓani wasu su ce abinda ake nufi ya Allahu ne ya Allahu to sai aka yi harfin ya'un ta nida'i sai aka yi ta'awidinta da mimun mai shadda aka dawo da ita gaba kun fahimci abin ya Allahu ba ga ya ga kuma Allahu ba to sai aka cire ya din maimakon ya sai aka kawo mimin to ba a gaba ba a bayan ko kafin lafazin Allahu ba sai aka kawo shi a gaba sai aka liƙa shi ta gaba aka ce Allahu sai aka kawo mimin sai zama Allahumma shine asalin Allahumma an fahimci zance haka wasu suka ce kuma dai shine zance mafi rinjaye a cikin maganganun malamai wato malaman kufa suna cewa a ba haka bane tana da wata ma'anar daban asali cewa ana ana ana da tana da wata ma'anar ne ta cewa ana nufin muna neman alheri ya Allah ka hada mu da alheri to shine har masu malaman basara suka mai musu raddi suka ce ai ba haka bane tun daga cikin a cikin alqur'ani ai Allah madauki ya kawo maganar kafirai inda suke cewa wa id qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama'i aw itina bi adabin alim to kun ga wannan ai ba zancan alheri ake zance ba da haka suka ce dai asalin ta shine wancan ya Allahu sai aka mai da ya din ta dawo gaba aka mai da ita mimun zai zama Allahumma to ma'ana siga ce kamar ka ce rabbana ya ubangiji mu to to daga cikin sigoginta ana cire mata alifun dinta to shine wannan an cire alifin din sai zama la humma an fahimci abin yawa abin da ake yi shine allahumma mawakin yana cewa ne allahumma ya allah inna amir ibn jahmin kaga amir dan jahm aw zama hajjan ya wajabta wa kansa hajji wato yayi shiga ihrami da hajji fi thiyabin dusmin a tufar da take mummuna wato wadda take mai kazanta an fahimci abin yawa dusmin anan ba maganar dasam bane na maiko dusm ana nufin dani'un wa khabithun wa danisu shine ma'ana abin da yake mai kazanta siyabun dums a dusmin ana nufin tufa wadda take mai kazanta ana nufin ba da kyakkyawar niyya ba wani gashi nan ya zo ya yi ihrami da hajji amma da mummunan niyya me ake nufi da siyab anan zuciyarsa batacciya ce ba da kirki ya zo ba kun gane wannan baitin shi ma bai lahumma inna amir ibn jahmin auzama in an ce auzama ka hada kalmomin naga a wasu bugun littafin sun ware au daban zamma daban sai ka dauka auce ta atsafi da kuma zammu na zargi a kalma ɗaya ce auzama auzama bi ma'ana aujaba an fahimci asalin kalmar a karanta larabci ko da faɗi a yi adabi insha Allah za ka fa'idanta da larabci ka ji abubuwa a sabbin kalmomi dama me yasa ake cewa idan kana son koyi larabci me kake fara koya mutala'ar da zaka san kalmomi daga nan ka shiga kuma harkar adabi shine literature yanzu ko ko mai turanci wanda iya literature ai za ku ga ya fi fahimtar yaren turanci yadda ya kamata ya san asalin kalmomi da tsohon amfani da su da kuma sabon amfani a sabon larabci turanci to haka nan larabci yake in kana sanin asalinsa to kuma za ka rika hada shi da na zamani da sabon istimali ya'ani abin da yake nufi annahu mutadannisun bil khataya ka gani yayi niyyar hajji ya wajabta wa kansa hajji amma kuma yana cakuɗe da zunubai shine mutadannisun ya kazantar da kansa da zunubai wa kama wasafu al-ghadira al-fajira bi danis thiyabi kamar yadda a larabci ana siffanta mutumin da yake mayaudari kuma fajiri ana siffanta shi da danis thawbi cewa mai kazantattan tufa ko mai tufa mai kazanta wasafu as-saliha kuma sun siffanta as-saliha mutumin kirki bi taharati thawbi da tufa mai tsafta qala mur'ul qaisi to ana nan dai har yanzu a asalin baitin kamar da ya ambata mana eh, cewa yi abin nan ina ne thiyabu bani aufin tahara naqiyatun thiyabu bani aufin in zaka fasara direct fasara ka ko sai ka ce thiyabu ana nufin tufa ko yau tufar banu aufin kabilar banu aufin tahara masu tsarki ne naqiyatun kuma dai masu tsarki duk ma'anarsa daya to ajizin baitin shine wa aujuhuhum bidul musafiri gurran fuskokinsu su ma haka suke masu haske wanda suka bayyana nan ce almusafir nan ba matafiyi ba yau wanda domin asalin dama matafiyi ana kiransa matafiyi ne la'annahu asfara wa kharaja min baitihi wa zahara linnas shi yasa ake cewa matar da bata sa niqabi ba ake ce mata safira wadda ta yaye fuskarta an gane abin yau don haka shi nan ai nan musafir din abin da ke nufi kenan wa awjuhuhum bidul musafir gurranu masu gurran muhajjalin to shine gurranu an yau ma'ana suna da haske a gabubban fuskokin ko bangarorin jikinsu shine ajizun baiti wato bangare na biyu na baiti an gane abin don haka abin da yake nufi da siyabu bani aufin shine me nafsun zukatan banu aufin ai muta banu aufin mutane ne masu tsarkin zuciya masu kyakkyawan hali masu kyakkyawan niyya fuskokinsu ga yadda suke zukatan kuma ga yadda suke an fahimci wannan abu to sai ce yuridu annahum la yaghdirun abin da ke nufi shine su mutane ne da ba sa yaudara bal yafuna su masu cika alkawari ne in an musu alheri suna ramawa da alheri ana ganewa dai na san ba mai ganewa sai masu littafi yau masu littafin su ma insha Allah wanda suke da dan leke-leke a harkar larabci wa qala al-hasanu al-hasan al-basri shi ma ya fassara wannan aya wa thiyabaka fatahhir da cewa khuluqaka fahassinhu dabi'unka ta'adunka ka kyautata su shine ma'anar wa thiyabaka fatahhir وهذا قول القرظي wannan ita ce shine ra'ayin Muhammad ibn Ka'ab al-Quradi dai daga cikin tabi'ai shi ma malamin tafsiri ne malam Tabari yana yawan riwaya daga gare shi kuma yana cikin mutanen kirki masu ibada ya rasu a shekara ta 180 wasu ka ce 120 rufin masallaci ya faɗo masa ya mutu yana cikin malamai masu tsarkin zuciya masu ƙoƙari musamman a babin tafsiri to ƙaulinsa shi ma ra'ayinsa shine irin na alhassan albasri khuluqaka fahassinhu ka gyara ɗabi'unka ka gyara halayenka duk shine ma'anar wa thiyabaka fatahhir na ba qurtubi bane kuskure ne alqurazi ne ai ba zai kawo zancen qurtubi yana zancen manyan malaman tafsiri ya kawo su mujahid kuma ya kawo man qurtubi da tsakaninsu shi ma ba nisa yawwa ibn qayyim ne kuma ya rubuta littafi yawwa duk da qurtubi yana gaban su kuskuren bugu ne dai eh al-qurazi ne muhammad ibn ka'ab al-qurazi maganganun sa a cikin tafsiri suna nan da yawa ga amfanin aikin ta hakikin nan kenan in akwai kuskure a suna ko a wani abu zai nuna maka shi yasa in zaka sai littafi ka nemi wanda aka yi ma irin wannan aiki din zaka huta da aukawa cikin kurakure musamman kuma wanda suke da ina mai bakin kofin nan bakin nan mai wanne ne irin wani wanda nake da shi wanne ne yawa wannan wannan ba shi da kyau sosai duk haka suke ɗalibi bugu ne na tijara kun san bugun littafi sana'a ce fa sana'a ce kuma mai muhimmanci in malamai ba su shiga cikinta ba to ana samun matsala in kuka bar masu taba'at tijariya su ne masu aikin irin wannan kuma ba su da malamai a cikin matsaba'at da suke karanta musu kafin su buga to za a ta kurakurai a littattafai irin wannan duk wanda ya san harkar maktabobi da littattafan malamai zai san waɗannan irin al'amura ɗin littafi akwai malaman da Allah maɗauki ya hore musu damuwa da littafai da taba'a taba'a na littafai a zamanin yanzu akwai malam abdulkarim khudair ya shahara da ilimin sanin littattafai maktabarsa daban take ko a saudiya a cikin malamai ba kowa ke da irin labirarinsa ba yana da wata lecture da yi wajen muhadara ko hudu ne akan yadda ɗalibin ilimi zai kawwana zai meke zai tsara library ɗinsa zai maka bayani a babin luga ga littafin da ya kamata ka sa to in yago kuma zai ce maka taba'a ta kaza ita ce mai kyau in ka zo littafin tafsiri haka ya jero maka a matsayinka na ɗalibin ilimi ka lalle ya zama kana da kaza kana da kaza kana da kaza kana da kaza to a cikin littafin kaza din na kaza ya fi in ya shiga hadisi haka yake wanda dama nan ya fi ƙwarewa sosai amma su da malamai irin waɗannan manya a kowane fanni kasa su sai ka ji su masha Allah a suna da hazzi ba na wasa ba kuma suna nan da ransu ana fa'idanta da su har yanzu kamar shi ɗin nan ke nufi to don haka dai abinda wannan asalin maganar alƙurazi ne ba alƙurtubi ba yawwa alƙurtubi ɗari shida da saba'in da ɗaya ko ya rasu malam ibn qayyim ɗari bakwai da hamsin da ɗaya haka dai akwai nisa tsakaninsu da a ce yana kawo mana a wannan siyaƙin maganganun malaman tafsirin kusa-kusa da shi zai kawo ƙurtubi ba wai rena shi bane amma in ka kula da yadda yake ya kawo na alhassan basri to ba zai kawo maka ƙurtubi ba kuma dama ya kawo maka su mansur an mujahid sa'id bin jubair abu rauqin abu razin kaga duk ba tabakar ya kawo maka su ƙurtubi bane da kai kanka ko kana aiki a littafin daga kaga an ce wa qala alhasan khuluquka fa hassin wa hadha qawlul qurtubi to ya kamata ka bincika suka ce kai anya ya dace a sa kurtubi a wannan wurin ba wurinsa bane ba mahallinsa bane ba kuma dan rena shi ba an fahimci abin tunda layin ana zancen maganar tabi'ai ne sai ce wa ala hadha mu koma asalin zancen mu wa ala hadha athiyabu ibaratun anil khuluqi haka abinda ake yi da athiyab abinda ake yi da shi shine al khuluq tabi'u ta'adu halaye لأن خلق الإنسان domin ku ɗabi'ar mutum da halinsa ya shtamilu ala ahwalihi ta ƙunshi wato halayensa yanayi-yanayi da yake ciki in an ce ɗabi'unsa to sun ƙunshi yanayi-yanayin da yake ciki ishtimala siyabihi ala nafsihi irin yadda za a ce tufarsa ta ƙunshe shi shi kansa yanzu mutum ya sa tufa wanne ne a cikin wanne shi shi mutumin shi ne a cikin tufar aiko tufar ta kunshe shi yauwa to haka nan an ce ɗabi'ar mutum to ai halayensa ma'anan halaye ahwal yana nufin situation yanayi yanayi daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi daga wannan yanayi zuwa wannan yanayi ai duk sun tattara su waɗannan yanayi yanayin sun shiga ƙarƙashin khuluqinsa halayensa ɗabi'unsa da ta'adunsa an fahimci abin a hausa wannan khuluq mukan fassara shi mu ce hali ko ba haka bane to asali dai ma'anarsa ɗabi'ar mutum da yadda yake mu'amala shine abin da ake nufi shi yasa wasu su ce ta'adu in ka dubi duk kalmomin da muke amfani da su wajen fasara ne dukkan su larabci ne halin shi ma an ce halin mutum shi ma daga ahwal ne ko na shi ma halin shi ne ai hali ne yawwa haka nan ka ce ɗabi'arsa ita ma me ɗabi'a ita ma larabci ne ta'ada ma ta'awada alaihi duka duk larabci ne halitta shi ma halitta shi ma larabci ne ai duk da to halitta kan ce hausa ce in ana zancen khalqu ko duk da shi ma daga cikin akwai abin da aka ɗauke shi daga fassarar da zaure misali alhamdulillahi rabbil alamin in ka zo fassara alamin me ake cewa talikai ko yawwa talikan kuma ana nufin mai halitta baki daya to almuhim dai abinda ake nufi da hali dabi'a ta'ada to me za a faɗa kuma da Hausa yanayi a yanayi kamar waza kenan da abin nan ina Hausa katsina za ku ce na ba sakwatawa sakuta su ne suka fi kowanne mutane a hausa ƙarfin hausa da faɗin hausa da kalmomi masu yawa wajen siffanta abu duk sakwatanci ya fi kowace hausa amma da yake hausar mu ta kano ta kwace ita aka yi tallan hausa da ita a duniya sai aka ɗauka ita ce standard tsai mu je tun da yau duk zancen yaren larabci ake hausan ma ba laifi a taɓa to sai ce warawal aufi an ibn abbasin al'aufi wannan isnadi ne sananne da'ifi a cikin tafsirin tabari riwayar aufi an ibn abbasin da'ifa في هذه الآية دعنا دعونا الآية يا رويتو لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب معنى كذا تفافن كذا كي ساوا سزما كاسا موسني تحنيا ودبا ميس الكيبا معنى كركا يا أمفاني لكتن حرام وجن سينتفد ذاك سا kun ganin shi ya matso kusa da zahirin lafazin siyabi wanda mutane suka fi sani cewa abin da ake nufi tufafin jiki ko shi ne fassara shi da cewa kar ka sanya tufar da take ka same ta ta hanyar haram shi ne ma'anan wa thiyabaka fa tahir an fahimci wannan wal ma'ana tahir ha min an takuna maghsubatan ka tsarkake tufafinka daga su kasance wanda aka kwata ne kar ka je kai kwace kwacen kaya ko kwacen kuɗi ka zo ka sai kayan da zaka sa wannan wani babi ne kuma mai muhimmanci yana da kyau duk da tafsirin nan da'ifi ne amma ai asalin ma'anonin dama can shari'a ta yi magana a kansu cewa karkaci daga haram karka sha daga haram karka tufatar da kanka daga haram shi yasa malamai har suka tattauna suka yi saɓani a kan hukuncin as-salatu ala al-ardil magsuba ko fissiyabil maksuba mai hukuncin mutum ya yi sallah a tufar da ba ta halal ba shi yasa me shigar da wannan zancen har a tattauna a kansa saboda muhimmancin wannan babin cewa mutum ya tsarkake tufafinsa tufar da zaka tsaya gaban ubangiji kai sallah Allahu akbar kai karatu kai ruku'u sami Allahu liman hamidahu hadda sa turare da tsarki da gayu da me kuma duk ta koma ta zama haramun ce gaskiya mutum bai kyautawa kansa ba ka yi ƙoƙari tufar da za ka gana da ubangiji tufar da za ka sa ka yi harkokinka ta zama mai tsafta ce tsafta ta ainihi ta zahiri daga ƙazanta kenan kuma sannan mai tsafta ce ta ɓangaren abin da shafa asalin maksab abin da ka samu kuɗin da ka saya mana hanyar tsurutin da kai tsuruci ka samu har ka saya Allah maɗauki ya samu dace والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه كو زما تفسكر دا بحالتا كريكيتا تونن بانغالي دمبا ورويا الرويت عن سعيد بن جبير هر ينزو وقلبك ونيتك فطهر kunga ba har yanzu fassarar wasu ya baka fatahir ake yau ya ce mana wajen duk darasin yau da rabin darasin da ya wuce a makon da ya gabata duk wasu ya baka fatahir ake fassarawa shi yasa zaka malamai in suna maganganu zai al-Imam tabari na ta ba ku labarin yadda ya rubuta tafsirin sa ko ko ba nan bane al-Imam tabari lokacin da yazo zai rubuta tafsiri ya tara ɗalibansa yake ce musu kun shirya zan muku imla'in tafsiri a mujalladi ɗari juzi'i juzi'i ɗari sai suka ce a karma kalla wannan ai sai rayuwar mu ta kare ma ba mu gama rubutawa ba a rage dai shi ne ya rage shi ya ce zai mai da shi juzi'i talatin to juzi'i talatin ɗin nan ba fa zama yake rubutawa ya ba su su kwafa ba da ka yake karantowa su suna rubutawa da kaɗin nan kuma yadda ya ɗauko in ya zo maka wani wannan wasu ya baka fatahir ɗin nan irin wannan dogon zancen zai maka duk baitocin nan a kansa suke duk ya haddace su ba wai magana ce ta ya ɗauko wani littafin ya kwafo ya kawo ya ɗauko wani ya kwafo ba malaman da da irin na zamanin yanzu ne ai da ba a karatu ba da ba a karatu ba inda malaman nan da suka rubuta littafan nan aka same su yanzu da duk irin wannan abin da ake da zamanin kwamfuta ka kwafo nan ka kwafo nan ka gomo ka yi sacin duk da sheikh google yana taimaka maka ko ba ka ake ce masa ba zamanin yanzu sheikh google yau an sa masa suna sheikh saboda duk kalmar da ka bashi zai kawo maka ita sai a tattaro wani ya sha wahala ya rubuta littafinsa sai ka je duk ka kwafo sai ka shiru kamar kai ne ka rubuta din rashin amana ne zamanin yanzu shi yasa ake yakar plagiarism ko a bangarorin boko da bangarorin ilimin addini duka yanzu a yi jami'o'i ana da software da aka samu wajen bincike da duk abin da mutum ya rubuta za a ce ya kawo soft copy amma ka kawo soft ai kun san dai soft copy inda zamanin yanzu ba sai an fassara muku ba yawa in ya kawo hard copy sai ya hada da soft to soft din nan akwai wani soft waya da ake amfani da ita a sa a kwamfuta in kwafo maganar wani kai a wani wuri zai nuna shi wannan zancen wani ne a littafi kaza ya kayi shiru baka ce nasa bane so don haka ilimi da haddace shi da fahimtarsa shi ake bukata da kuma aiki da shi yawwa bambancin malaman sunna kenan da malaman bid'a malaman bid'a haddacewa ba ba fahimta cikakkiya sannan kuma ba aiki ko akwai fahimta to ba aiki da shi malaman sunna kuwa an haddace an fahimta kuma ana aiki shine ibnu taymiya yake wasafta malaman ilmul kalam da masu falsafa yana cewa utu zaka'an walam yu'tu zaka'an utu uluman walam yu'tu fuhuman gani an ba su zaka'i kwakwalwa da kwanya intelligence suna da basira da saurin haddace abu in suna zance a larabci kaji ba irinsu akwai dalaka akwai balaga akwai menene da menene duk sun iya amma kuma me babu zaka'i zaka'i shine tsarkin zuciya sannan suna da ilmomi da suka haddace amma babu fuhum ba fahimta haka dole sai an hada da hadda da kuma fahimta tare kuma da aiki yawwa a sa ilimin nan a yi aiki da shi duk wanda ya san abu baya aiki da shi to abun ba zai amfane shi ba Allah maɗauki ya tsare mu to sai ce mana wa ruya an sa'id ibn jubair wa qalbaka wa niyyataka fatahhir ka tsarkake zuciyarka da niyyarka wa qala abu al-abbas athiyabu al-libasu to daga cikin malamai da Allah na abu al-abbas ya ce na huwa tha'lab kamar da yace a cikin tahdhibul lugha wani ne qalahu alwahidi tunda duk wannan abin da fa muke karanta duk nawaye na alwahidi ne wahidi shi na kalto ya ga mun karanta a makon da ya gabata cewa tun daga wancan guri har karshen wani wuri da ya ambata mana zamu zo kansa duka daga cikin tafsirin alwahidi ya dauko shi ibnu qayyim an fahimci abin shi yasa kun ga hatta maganar nasabta tafsirorin nan kun ga ba zai yi a ce qurtubi bane qurazi ne tunda shi ma wahidi kafin ibnu qayyim yake an fahimci abin insha Allah kamar da na ambata da su to Abu Abbas Sa'lab ya ce as-siyabu abinda ake nufi da as-siyab shine al-libasu yuqalu wasu kuma sun ce wa yuqalu wasu sun ce al-qalbu abinda ake nufi da shi al-qalbu shine zuciya wa ala hadha yunshadu gargashin gurgudan wannan nema ake rera wannan waƙe na Imru'ul Qais fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli wani shi ma ajuz ne na baitin sadarinsa cewa yi wa in kunti qad sa'atki minni khaliqatun in ya kasance wata ɗabi'a tawa wani hali nawa ya muna na miki shi da abokiyar zancensa kun san ko aka ce su imru ilkaisi to dama mawakan jahiliya ne zancen mata ne da giya yau ba ruwansu to amma an kafa hujja da wannan baiti ne don ya nuna mana asalin ma'anar siyabin yana zuwa da ma'anar mai zuciya an fahimci abin shi yasa wannan ya kawo mana nan fasulli siyabi to ki cire min tufafi na min siyabiki daga tufafinki tansuli sai su faɗi ma'ana in dai har ba kya so na mun bata to mu raba gari to abin da ke nufi kenan eh an fahimci abin kowa ya kama gabansa eh ba maganar ba tsabace nan wurin karka fasara ta da wancan cire tufafi ake nufi ma'ana fasulli thiyabi min thiyabiki domin da ai idan ana tare ai zuciya ne da zuciya tunda zuciyar masoyi tana cikin zuciyar masoyiya zuciyar masoyiya tana cikin zuciyar masoyi to idan aka bata ko me zai faru fasulli thiyabi min thiyabiki tansuli ai taqta'i za ta yanke sai ta faɗi ƙasa an an fahimci abin yawwa to in ji masu wa- larabci kenan yace wa dhahaba ba'dhum fi tafsir hadhihi al-ayati ila zahiriha to kun ga dai nan kafin mu shiga wannan zancen insha Allah za ku fahimci fadin ilimi na tafsiri fadin ilimin lugar larabci yadda malamai ya kamata dalibin ilimi ya mai da hankali ya koyi kowanne bangare larabcin nan baka tsayawa haka kawai daga ka koyi larabci daga littafan fiqhu ka koyi larabci daga littafan hadisi da tafsiri da na aqida ana koyi larabci daga littafan larabci wannan zai taimaka maka kisa kullum ake son ɗalibin ilimi ya taqwimin lisani da taqwimin qalam ibn qutayba yana da littafi taqwimin lisan da kuma adabul katib ina jin sunan kidan ban manta ba duka suna taimakawa ɗalibin ilimi cikin abin da zai koyi yadda zai rubutu ya koya maka kuma yadda za ka yi amfani da harshenka duka harkar adabi ne na larabci wanda suna da muhimmanci bai kamata mutum ya yi wasa da su ba to mu dai ba larabci muka iya ba muna gwaggwadawa wa dhahaba ba'dhum fi tafsir hadhihi al-ayati ila zahiriha wasu malaman yace wasu malaman sun tafi wajen tafsirin wannan aya ila zahiriha zuwa ga zahirinta cewa abin da ake da tufa ita ce dai rigarka da wandanka da sauran kaya da ake sawa wa qala innahu amrun bi tathhiri thiyabihi ko in ce innahu umira ai ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bi tathhiri thiyabihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an umarce shi ne ya tsarkake tufafinsa minan najasati allati la tajuzu ma'aha as-salatu daga dukkan najasar da bai halatta mutum ya sallah da ita ba wa huwa qaul ibn sirin wannan kuma shine ra'ayin Muhammad ibn Sirin daga cikin tabi'ai وابن زيد عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم amma nan abdurrahman ibn zaid ne ba nan abdurrahman ibn zaid din shine wanda yake babansa shine zaid ibn aslam ne muna magana akan su ko yawa babansa thiqa ne shi kuma da'ifi ne haka idan in ya ruwaito daga babansa to hadisin da'ifi ne amma in maganar sa ce tasa to malamin tafsiri ne an fahimci abin to nan wace maganar waye maganar sa ce don haka zancen tafsirinsa ake wabni zaidin wa zakara abu ishaq haka abu ishaq ya ambata wa thiyabaka faqassir abu ishaq nan az-zajjaj yake nufi kamar da ya ambata a can kasa ishe unzur kalamahu fi ma'anil qur'an abu ishaq az-zajjaj shi ma yana cikin manya-manyan malamai bi hukumi saboda sababin aikin da ne a tafsirin tsabari na fa'idanta da maganganunsa sosai har yasa wannan ta sa nan nemo littafinsa ma'anil ƙur'an in ka ɗauko ma'anil ƙur'an nasa gashi dai mujalladi biyu ne ba yawa ne da su ba amma maganganun da tsabari yakan kawo yake istishhadi da baitoci na larabci da yawa da maganganun larabci na asali a littafin tafsiri daga ma'anil ƙur'an yakan fa'idanta shi ma azzajjaj an fahimci abin yawwa shi ma malami ne abu ishaq az-zajjaj to shi ma kun ga shi yasa ai wahidi anan yake kafa hujja da shi saboda kowa ya san matsayin sa tunda har tsabari zai kafa hujja da shi ya dauko maganganun sa to sai ce wa thiyabaka faqassir tufafinka ka dage su sama shine faqassir ka takaita tufafinka kar ka sa tufafi suna jan kasa to ina masu wandan baro ko haka ake cewa ko na sa wandon baro a na zo na shiga wani wurin kuma shafi nuna muke ne na danna wani wuri ya shiga wani wuri yau casin da ɗaya ha yana nan yau sai ke cewa a shi azzajjaj wa thiyabaka faqassir tufafinka ka rage su abinda ake nufi kar ka sa kayan da zai rika jan ƙasa قال لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسة domin ko rage tufa ya fi nisa daga najasa kun yadda da wani ko buku ba wanda ya sa wandansa saman idan sawu yake tafiya da wanda yake take wandansa an sa jeans din nan duk ya take da yana jikin takalmi don Allah wane ne tufarsa za ta zama mai tsarki wajen sallah wanda ya janye rigarsa ko wandonsa ya zama saman idan sawu to ko dan wannan ashe ka daina taka kayanka yanzu mutane da yawa zaka ga da yawa wandonsu yana jan ƙasa ko baka kira shi ja ba kamar da za a ce jan ƙasa haka amma ana tattakewa wando yana jikin takalmi kuma musamman wajen dunduniya musamman wannan jins din mai wahala cire wannan ni na mamaki ma da suke sashi da yadda suke cirewa sawar wahala cirewar ma wahala tunda in zaka sa in fa zaka cire dole sai ya koma bai bai ba zai yi ka cire shi ka zare haka ka kama daga ƙasan ka fusga ba dole sai dai ka ciro daga can zama ka yo fi kuma sai ya fito sai ya juya bai bai sannan kuma sai ka juya shi lokacin zaka sake sawa dan Allah ko wani ai azaba ce kuma sannan an zo an take shi ga shiga takalminka duk inda ka taka a duniya dun duniya tana matse shi ka tsallaka kwata wani abu ya taba kai ba mace bane balle a yafe maka mata an halatta musu kayan su ya ja ƙasa kuma duk abin da suka bi ta kansa ba komai su yi sallah haka amma duk namijin da ya take kayansa yana tattaka kwata ya tsallaka ya shiga juji ya fita ya yi wane ne duk ƙazantar da zai ɗauko to in ba bai tsaftace ƙazantar da ya tabbatar akwai a jikinsa ba to shikenan a bincike sallarsa kun ga akwai matsala don haka ya kamata mutum ya tsaftace kayansa daga sakinsu ana sakin wando yana jan ƙasa ɗinnan wannan saba wa sunnar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam kun tuna wa'azi mai shiga jiki da sayyidina Umar yayi wani saurayi lokacin da sayyidina Umar aka soke shi da wuka ya zo rasuwa da wani saurayi ya shigo gaishe shi sai duba ga kayansa izarin sa yana jan ƙasa shine ya kira shi yace ya kai saurayi irfa thawbak fa innahu atqa li rabbik wa anqa li thawbik yace dauke wannan tufar taka daga ta sama domin ko yafi nuna tsoron Allah ka daga saman sannan kuma ya fi tsafta ga kayan kakar ka za su a ƙasa kasa najasa da ƙazanta su taɓa su haka ya jama'a don Allah mu daina koyi da waɗanda ba musulmi ba don sun zo da tufa dole sai mun sa irin su mu sa tufar da take ita ce tamu muna da tufar mu ta al'ada kuma mu yi ta mu sa tufar gwargwadon hali a daina jan wandon nan yana taɓa ƙasa na farko saba wa manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam yanzu ku duba yadda mutane suke da aka ce su ɗage wandan saman idan sawu fa aka ce sai wani saboda izgilanci ma sai ya bashi daidai kauri sai wai ana ana izgili da ana cewa wai ko ka wuce ruwan wai saki wandan wai ka tsallake ruwan ko ba haka ake da ba ina jin yanzu an daina faɗin wannan ko amma da turawan suka koma ana sa three quarter kuma yanzu duk sun koma suna sa three quarter wai ai shine shine gayu yanzu shine zamani shine mawba yadda laraba suke cewa shine abin yayi yau saboda sun yi nan kai ma kayi nan sun dawo sun ce maka abin da kake sukan masu sunna da sawa yanzu ka dawo kuma ka yi shiru saboda amerikawa suna sa tirikwata kai ma ka koma tirikwata wannan bai kamata ba ya kamata musulmi ya zama da shaksiyarsa ya zama da ɗabi'arsa a koyaushe yana da halinsa da aka sani na biyayya ga sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan za ka samu ladan sunna kuma za ka samu ladan tsafta shi ɗage wandan nan ka sanya shi ya zama saman idan sawunka shine sunna abin da kai shi yanzu sai ka samu wasu har ɗaliban ilimi har malamai masu wa'azi sai ka ga wani wandonsa ya wuce irin sawun ya wuce har yana taɓa ƙasa ya kamata da Allah mu daina wannan abu ba hanya ba ce domin ba yadda za a yi mutanen da suke sauraron ka su koyi da kai suna ganin kana sabawa a tufarka da kuma yadda kake tafiya da sauran irin waɗannan abubuwa Allah taimake mu a gyara waɗannan abubuwa yace fa innahu idan jarra ala al-ardi ko idan jurra ala al-ardi domin ko idan mutum ya ko idan mutum idan kaya ana jan su a ƙasa lam yu'man an yusibahu ma yunajjisuhu babu tabbacin cewa najasa ba za ta taba su ba ma'ana mutum ba zai samu kwanciyar hankali cewa kayan nan ba za su najastu ba wa hadha qawlu tawus wannan fassarar cewa abinda ake nufi da siyabi shine a daga su zaman fassarar tawus ibn kaisan ce shi ma a cikin tabi'ai kun ga duk tafsirin nan da malai yake yana kawo mana tafsirin suwaye as-salafus salih wannan kuma shine abin da zai hada ka da ilimi domin inda ba su suka faɗa ba da wasu masu surutu ne ba lalle malam ya bata mana lokaci a waɗannan ba ina kuma nufin duk wanda ba salafin mai surutu bane ma'ana wanda duk baya biyan baya bin hanyar as-salafu salih wajen tafsirin sa wajen bayanin sa wajen aikin sa to su ake nufi da masu surutu din Allah ya sare mana ina ga mu samu inda zamu tsaya ko babin ya kusa karewa ne da saura da yawa ko duk kuma larabcin ne to sai mu tashi kan waƙala ibn arafa maganar malam ibn arafa akan ta za mu tashi insha Allah ta'ala Allah sa dai an fa'idanta da ma'anonin abin da muka ji ɗabi'ar littafin kamar da kullum na kan faɗi in muna karanta littafi littafi yakan ja mu zuwa ga abin da wani lokaci za ga ba kowa ke fahimta sa ba sai ɗaliban ilimi to amma tunda alhamdulillah majalisin ya fi ƙarfi zuwa ga na ɗaliban ilimin ba darasi ne am ɗin sosai ba ɗaliban ilimin ana mai da hankali a kansa insha Allah ba mu ɓata lokacinmu ba ana fahimta kuma insha Allah ta'ala muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ƙara ganewa da dacewa da aikata abin da ke shine daidai wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika